أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi mukaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya zama isa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kanmu ba kusan darasin da ya gabata muna tattaunawa ne dangane da tafiya wanda karantarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan lafazin tafiyar da muka kawo sahabin da ya roci hadisin shine abdullahi dan mas'ud to cikin tattaunawar da ta gabata a mun ji maganganun malamai musamman a imam tabari da kuma albagawi da imam al-fattabi wanda matashi darasin yau zai kasance inda mai sharhin ya faɗa cewa ammar rajiku idan an ce arrajiku ana nufin magana mafi rinjaye sai cewa amma rajihu amma magana mafi rinjaye farrajihul akhdhu bi sifati at-tashaqqud alladhi kana yamtiku bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi wato magana mafi rinjaye shine riko da sifar tahiyya wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake furuci da ita lokacin da yake da rai wa fa'alahu kathirun min as-sahaba ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da yawa daga cikin sahabbai sun karanta tahiyar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa yana da rai wannan ko bayan wafatin sirrin Allah da aminci sabbata gare shi kamithli ma warada an Umar bin Khattab radiyallahu anhu kamar misalin abin da yazo daga Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi annahu kana yakhutbu ala al-minbar ya kasance yana khutba akan minbari yu'allimu an-nasa at-tashahhuda yana sanar da mutane tahiyya ma'ana yana koya musu yaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta tahiyya yaqul abinda yake ce musu qulu ku fada cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa kulluhum yasma'u al-khutbah kuma dukkan sahabban da ke wannan wurin suna sauraron khutbar Umar dan Khattabi kuma suna jin abin da yake fada wa yata'allam min Umar radiyallahu anhu sifat at-tashahhudi kowane sahabin da ke nan yana koyon sifar tahiyya cikin karantarwa ta Umar dan Khattabi Allah ya dade shi wala yunkiru alaihi ahada babu wanda ke inkarin hakan dangane da abin da ya faɗa wasu habatu mutawafiru na fi zamani hira gallahu anhu kuma sahabbai suna nan da yawa a zamanin umar ɗan haɗabi allah ya dada shi wannan dalili na farko kenan sai cewa aidan bayan haka ma ja'a an aisha ta radiyallahu anha abin da ya zo daga aisha allah ya dada ita wa an abdullahi bin abbasin وعبد الله بن عمر وابي موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين abin da yazo daga Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Umar da Abi Musa al-Ash'ari Allah ya dade su baki daya abinda malamin ke tattaunawa akan shi lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantar da tahiyya yana da rai idan an zo akan furta assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi lokacin da manzo Allah ke da rai bayan wafatin shi suna karantarwa assalamu ala nabi maimakon assalamu alayka ayyuhan nabi a fahimta su suna ganin yana da rai sai a ce assalamu alayka kamar ana magana da shi amma bayan wafatin shi tsira da aminci tabbata gare shi baya da rai kenan sai a ce assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi to sai malami ce shi yana ganin abin da yake dacewa a ce assalamu alayka ayyuhan nabi saboda haka manzo Allah ya karantar da tahiyya kuma haka sahabbai su gara tahiyya yana da rai bayan wafatin shi da yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan haka har ga Umar dan Khattabi akan minbari yana koyar da tahiyya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda yake ce musu ku fada ku ce assalamu alayka ayyuhan nabi kuma wannan shine abin da ya tabbata ga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Abi Musa al-Ash'ari da ma mai dakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce Aisha uwar mu'minai Allah madaukakin sarki ya da su baki daya wa qala at-taybi radiyallahu anhu imam at-taybi ya fada Allah ya da shi ko Allah ya masa rahama yace nahnu natba'u ar-rasul ko ko natba'u lafaz ar-rasul alladhi kana allamahu as-sahaba mu muna bin lafazi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da sahabbai shi wallahu alam Allah shi ne musulmi kalar musaki wanda ke bibiyar maganan yace wa hada huwa sawa wannan shine daidai wa huwa anna al-musalliya yaqulu fi at-tashahhud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yazo zai karanta tahiyya ya faɗa cewa assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu haka nan rahmar Allah da albarkaci su tabbata gare ka ya faɗa bi lafzil mukhatab al hadir da lafazin wanda kake yi wa magana kamar ga kaga shi assalamu alaika ayyuhan nabi قال العلامة البسام رحمه الله لا يدرس من ينبع لمنه الله مسرهما ya rasu. ana ce da shi albassam ko abdullahi albassam ya faɗa cewa lam yaqsid bi hadhihi al-kaf alayka al-mukhatab al-hadir ba wai abin da ake nufi da wannan kaf din ba wanda kake yi wa magana ga shi wa innama qusida biha mujarradu salam abinda ake nufi da shi sanzan sallama sawa'un duk ɗaya ne kana hadiran aw ghaiba wanda kake magana akan shi yana nan ko baya nan ba'idan aw qariban nesa yake ko kusa hayyan aw mayyita yana da rai ko ya rasu walida saboda haka fa innaha tuqalu sirra wannan yasa ake karanta tahiyya din ma abu dan wanda zai karanta tahiyya a cikin sallah ba zai bayyana ta ba sai yi ta abu ne wa innama tussa annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha al-khitab a'a an keɓe manzo sallallahu alaihi wasallam ne da wannan maganan li quwwati istihbaril mar'i hadha salam saboda karkarfin halartawar wanda ake magana akan shi shine manzon tsira sallallahu alaihi wasallam alladhi kana sahibihu hadiran wanda abokin shi nana amma wa kusa sallallahu alaihi wasallam bi kafir kitab bi sanad amma sai dai an keɓe manzo sallallahu alaihi wasallam da kafir kitab بالصلاة أو دون صلاة كل هذا من علو شأنه dukkan wannan na nuni akan matsayi da martaba da girman daraja na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min arafa dhikrihi wa ismihi kuma yana daga cikin daga ambatan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sunan shi wannan ya sanya saboda daga ambatan manzon Allah sunan shi shi yasa Allah yake faɗa cewa rafa'na laka dhikra ai mu ne muka daga ambatanka ta yaya musuluncin mutum baya cika idan zai yi kalmar shahada bayan yarda da shaidawa ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah kuma sai mai shahada ya yarda ya amince ba wanda ya cancanta a yi wata'a kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah kuma sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka yarda ka amince da kadaituwa ta Allah madaukakin sarki to kai imani da risala shine manzancin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata muna ganewa wannan ya sanya Allah madaukin sarki ya farlanta sanya sunan shi a cikin kiran sallah da ikama idan mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai kuma ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to haka nan mai ikama shi ma in ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da mai kiran sallah ko mai ikama zai faɗa cewa ashhadu an la ilaha illallah kadai ba tare da cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba to babu shakka kiran sallar shi da ikama shi da ba kaga wannan ya daga ambatan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah kadai ya san ambatan da ake yi masa a duniya tsawon awa 24 shi yasa yake umarni da cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da madaukakin sarki da mala'iku suna yi wa manzon shi salati waɗanda kuka yi imani ku yi wa manzon shi salati shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da tadewa da asara ga duk mutumin da aka ambaci manzon Allah a gaban shi bai yi manzon Allah salati ba shi yasa idan mun manta ba kusan muna yara abin da aka tarbiyance mu akai duk lokacin da kaji an ce Muhammad sai kaji an ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tarbiyya ce watakila wani yaron ya tarbiyyantu da wannan tun yana karami a gaban mahaifin shi tun ma bai san wancan hadisin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma haka ake bukatun tarbiyya a gwama ta da rayuwa da haka sai ya zama manzo Allah darajar shi tafi darajar kowa a duniya ya fi kowa matsayi a wurin Allah shine mutum ɗaya tilo wanda Allah ya zaba ya sanya shi ya zama jakada na ƙarshe da bayan ƙasa shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira to idan muka yi la'akari da wannan sai mu ga ashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukin sarki ya turo shi ne domin a yi marda'a ba domin a saba masa duk wanda zai dabaibaye al'amuran shi akan biyayya ga abin da manzo Allah ya zo da shi to babu shakka wannan mutumin ya rabauta kuma ya yi nasara a rayuwar shi amma duk mutumin da zai sanya son zuciyar shi a gaba duk abin da ya masu daɗi to wannan mutumin yana cikin asara da kuma tabewa da yawa daga cikin magabata Allah ya musu rahama waɗanda suka yi musulunci aiki musulunci ya tsare ambatonsu wanda tuni sun daɗe da rasuwa wani shekara ɗari ka zaraban shi da duniya amma abin mamaki in ana magana a kan shi rayuwar shi gudunmawar da ya ba musulunci kai ka ce kana rayuwa da shi a yanzu babu abin da ya tsare ambaton shi ya taskace tarihin shi sai biyayyar shi ga abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da shi ashe idan mutum mai hankali ne mai tunani ne yaya aka yi tarihi ya tsare yau da gobe ta tsare tarihin wancan mutumin kai ma sai kai kokari ka bar wa bayarka abin alherin da za a ce an samu a wurin wani domin musulunci al'umma ne ke tafiya da shi lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani karni bayan karni to kai ma a zamaninka ka zama kana da cikin masu ba musulunci gudunmawa gwargwadon ikonka kar ya zama ka yi wa duniya shiga shantun ka dangare kawai ka zo duniya ka gita me kai me kai kai ma baka san abin da kai a duniya din ba balantana wani san kai babu ko shakka duk wanda ke ba musulunci gudunmawa ba ma mutuwa ba ko rashin lafiya ya ko bulaguro sai ka san cewa lalle an samu wani gidi misali mukaddara akwai ladanin da ka saba ne kiran sallar shi da gobe da zaran ka ji wani a masallacin yayi kiran sallah wanda ba shi ba zaka ce ah wani me ya faru rashin lafiya ko bulaguro wai kaga ashe akwai gudunmawar da yake ba addini wanda wa zai sa wannan in bayanan asan bayanan wurin to kuma ina ga abin a ce mutum ya rasu sai mutum ya yi shekara kaza da rasuwa matukar akwai wanda sun san shi a wurin da sun ji an kiran sallah a masallacin sai ka ji an ce Allah ji kanwa ne da shi ne ladani a masallacin wannan an bato ne na alheri to haka nan dukkanin rayuwa wallahi ko wata mu'amala ce kake yi mutane mai kyau kuna zamantakewa a unguwa mai kyau idan kai rashin lafiya sani ake in kai bulaguro sani ake to kuma karewa in ka rasu da wani abu ya faru a anguwa sai ka ji an ce Allah ji kanwa ne da yana nan da hakan ba ta faruwa to ashe abin da ake bukata kowanne ya zama wakili ya zama jakada na musulunci kar ka ɗauka cewa kai mai wakiltar kanka ne ka ɗauka mai wakiltar musulunci mun fahimta duk da ɗabi'ar rai ɗabi'ar ɗan adam da yawa mutane sun fi san abin da ba gaskiya ba mutum ya san abu ba dahi ba ne ba zahiri ba ne amma sai mutum ya rungume shi ga dangadan ya ɗauka da shi yake yi wani malami allah masar hama yake cewa wai da mutuwa da duniya suke tattaunawa suna fira sai duniya take cewa mutuwa wai me yasa mutane suke tsoron kini kuma suke sona mu fahimci maganar duniya ke tambayar mutuwa ita ma mutuwar sai ta ce wa duniya ai ina mamaki ni ma yanda kowa ka taba shi baya sona amma ke kuma kowa san ke sai duniya ta ce kin san dalili ta ce a ta ce ni ƙarya ce kuma kyale tun banza ne kuma ni ba dahir ba ce ba wanda zai dawo gare ni amma saboda rafkanan mutane sai suke sona ɗabi'a mutane ba sa san gaskiya ke kuma gaskiya ce ba hanyar da za a ga kauce miki saboda ɗabi'ar ɗan adam baya son gaskiya shi san baya son ku haɗu to da Allah yanzu anan babu kasawa abinda Allah ya kaddara sai kun haɗu ya zan baka san shi ba wata hanya da ake bi a kauce mutuwa sai an mutu babu ita wani yake cewa walau kanatid duniya tadubu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya ko kuma lakana rasulullahi fiha mukhallada walau kanat ad-dunya tadumu liwahid da duniya a ce akwai wani mutum daya saboda cancanta ba zai mutu ba lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da manzon Allah shi zai kasance rayayye kuma ya kasance wanzajje ko kuma lakana rasulullahi fiha mukhallada da manzon Allah ya kasance shine abin dawwamarwa to amma kasantuwar babu wani mutum ɗaya saboda gatan shi da matsayin shi da isar shi a ce ba zai mutu ba a abinda Allah ma yake faɗa cewa innaka mayyitun wa innakum mayyitun ya Muhammad zaka mutu su ma za su mutu waɗanda suke fata ka mutu su huta afa in mitta fahumul khalidun ya Muhammad in ka mutu za su dawwama ne su yanzu zancen da ake manzo Allah shekarar shi ne rabon shi da duniya waɗanda suke fata manzon Allah ya mutu su huta su suna ina yanzu ina suka magani shi yasa Allah yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyi ko kuma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mitta fa humul khalidun afa in mitta fa humul khalidun in ka mutu da goma za su ba za su da goma ba ashe kaga mutum mai hankali shi ke gyaran makomar shi a'a yanzu misali mukaddara mutum ke tafiya kai je saudiya aikin hajji ma zai tafi je amma radda ake tsammanin zai dawo in namiji ne ko mace sai yan uwan shi an zo an gyara madakin shi zai samu dakin a gyara ai jin daɗi ne to kuma ka kasa kokarin da zaka gyara lahirarka ko ku a ce mutum yayi bulaguro mai nisa yau zai dawo gida iyalin shi ba za su yarda ya zo ya ce gidan kace kace ba duk abin da aka samu shi zai baci kafin ya dawo an gyara to lahira kai ne za ka gyara kayan karkan ashe mutumin da zai shagaltu wajen gyaran duniya wajen gyaran duniya bar lahira to wannan mai baccin kwarwa ne kamar misali a ce ga gidanka can wurin gida kake da akwai watakila kango ne da ya rushe amma inda kake zaune gidan aro ne amma kullun yunkurinka kana gyara gidan gidan aro ga kuma gidacen naka kai kokarin gyarawa ai kowa zai zarge ka akan haka a ce kaga wani saboda rashin tunani ga gidan shi can wurin ya gyara ya kiya nan kuma gidan aro ne radda masu abin suka nema yaya zai yi ashe kowa abin da zai yi ma tunani yi kokari ka gyara naka ran da hali ya kama ka tashi ka bar nan zaka iske can a gyari to haka al'amarin duniya yake da kuma al'amarin lahira da haka duk mutum mai zurfin tunani baya damuwa ko jin kunci a ran cikin abin da Allah ya hukunta masa ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yake bayar labarin wani malami sun zauna da mai ɗakin shi zama na kwanciyar hankali zama na rufin asiri zama na mutuntawa kuma zaman addini tana son shi son addini shi ma yana son ta son addini sun shaku da juna ranar sai Allah ya ɗauki ranta to sai malamin ya samu kanki cikin damuwa kusan damuwar ta sa har yanke alaƙa tsakanin shi da mutane ya killace kanshi a ɗaki damuwan na bijiro man lokaci bayan lokaci yana ganin ba ma zai iya magana da mutane ba galibin ɗaliban shi in sun zo ba sa samun gani shi masu darasi in sun zo ba sa samun darasi labari ya samu wata mace sai ta tashi ta tafi wurin shi sai ta gaya ɗaliban shi a ce tana son ganin malam sai aka ce a malam ba zai ganki ba ta ce lallai sai malam ya ganta aka ce ki haƙuri ba zai ganki ba sai ta nemi ta zauna wanda suke ɗaliban shi suka fahimci wannan macen ba za ta bar nan wurin ba sai ta ga malam sai aka je aka ga malam akwai mace a kofar gida tana son ta yi magana da kai ta ce tambaya gare ta sai ya ce a je a tambayo ta me daidai tambayar a zo a gaya mar ya bada ansa sai ta ce a'a tambayar sai baki da baki tana son ka gan shi ya ganta ba a bada sako karshe da ya zan ba dama sai aka bata dama aka ce ta ta zo ta ce algafarta malam mun yi zama da ni da abokan zamana wanda muke mutuntaka da su da abokantaka ta ce alhamdulillah an yi zama na tare kuma na mutunci ta ce a matsayina na mai karamin karfi wani lokaci munasaba hali ya kama za mu je wurin wata munasaba ba ni da sarƙar da zan sanya in yi ado irin yadda mata ke yi sai na tambaye ɗaya a cikinsu na ce ta bani aran sarƙa in sanya sai ta bani aran sarka wannan sarkar ba ta tambaye ni ba ni ban dauka na mai da mata ba kuma na ci gaba da amfani da sarkar har mutane ke cewa sarkar wance sarkar wance karshe duk wanda ya ga sarkar sai ya san cewa sarkar ta wace saboda a wuya na ake ganin ta ta ce kawai ran nan sai mutanen nan suka zo rana tsaka suka ce in ba sarkar su ni kuma na ce a'a ta ce to malam ni da su wake da gaskiya sai ce sarka ta farko tukun ke kinye da tasu ce ta ce ina san tasu ce ba na gardama aro aka bani kuma sun san tasu ce sai isun san tasu ce ya ce sai kin so a yi rikici a nan gudu ke da kin ce aro aka baki kuma kin yarda aro aka baki su ma sun san aro suka baki ashe sun yi miki mutunci idan kina son gobe in kin koma aran sarka su baki sai ki hana su wannan ta ce yanzu malam in ɗauki sarkar in bada kowa fa sha ke tawace tawace sai sha yau in an ce sarkar taki ce bayan kin san ba taki bace tana komawa taki ta ce a shi kenan sai in ɗauki sarkar in bada in yi haƙuri ya ce to ya zaki in ba haƙuri ba ta ce to Allah ce mutum malam mata da Allah ya baka ba aure baka ba kuma yanzu kawai dan rana tsaka Allah ya ansha aran shi da ya baka kuma sai ka bata rai ka ce baka magana da kowa ashe da malam yayi hakuri ya mai da abin ga Allah sai Allah canza mar wata matar kuma sai ya gane ashe shi take son tewa taujihi ku fahimci wannan magana da kyau me take son ta nuna mar idan Allah ya jarrabe ka da abu kazan mai hakuri sai abin da Allah jarrabe ka da shi baya halatta saboda zafin mutuwa ka dauki matakin da yake ya saba matakin shari'a ko dai mutum ya kama kuka yana tsalle yana fadawa ko ya kama ya garige shi ko ya kama dukan kanshi ko ya kama cirar gashin kanshi ko dai ya kama wani hauka da babu gaira babu da bibi wanda ya rasin kukanka baya amfana mar komai an san rabuwa da wanda ake tare da shi akwai zafi watakila ba za ka iya jurewa zubar da hawaye a idanunka ba wannan babu laifi a ce an ma rasuwa kana hawaye amma dai ka yi tsalle kana faɗawa ana riƙe ka kana tumbe ka faɗo ka yi birgima a kama ka ana wani sai haƙuri a wannan ɗabi'a ce irin ɗabi'ar jahiliya ya saba musulunci ina fata muna ganewa shi yasa lokaci wani dattijo abokin shi ya rasu aka je aka ce ma abokin shi ya rasu da ya zo sai iske manyan ya'yan suna ta kuka da an kewa su ana ba su haƙuri in ya je ba wannan haƙuri wani ya haƙuri ya haƙuri in ya tafi ba wancan haƙuri kafin ya ba wancan haƙuri kuma wannan ya koma kan kuka ya kamar ibada kowa ya nemi ya tsaya kuka yake dattijan shi ma sai koma gefe guda sai ya zauna shi ma sai kama nashi kukan kuma da ƙarfi kamar mai karatu sai suka ga dattijan na kuka kuma sai suka bar nasu kukan su ƴaƴan kuma aka dawo ake ba shi hakuri sai da ya fahimci hankalinsu ya taro a kan shi sai ke shato inda ku je ku duba ko ya falko sai ka ce kamar yaya a wanda ya mutu ku je ku duba ku ga ya tashi sai ka ce a ya mutu in ya mutu yana tashi sai sha ya ai kukan da kuke yi ni sha nake ne dawo ne kuke yi ni ma in ce so nake dawo ya ce na ba ku haƙuri kunki na ba ku haƙuri kunki sai ya ɗauka cewa kuna kukan ne don ya dawo na shi to bar in taya ku ya sauye dawo to kuma sai suka fahimci kuskurensu ashe idan mutum ya rasu ba kuka za ka yi masa ba yi mar addu'a Allah ya ji ganshi Allah ya masa gafara Allah ya sanya aljanna firdausi makomashi Allah ka yafe mar laifukan shi Allah bawanka ne mai rauni ne dan bawanka dan baiwarka ubangiji mabukaci ne zuwa ga rahamarka Allah in kai masa rahama ka ji ganshi kai gwani ne in ka yafe mar kuma ba kai ba ka sashi bane wajen gafara da kalmomi irin wannan Allah ya mana muwafaqa kauluhu da ce wa rahmatullahi rahman Allah yana nufin ihsanuhu kyautayi nashi wa ra'afatuhu da kuma jin kanshi qala al-musahihu mai gyara maganin ya faɗa ya ce wa hada ta'wilun fasik wannan tawili ne ba ta ci wa sawab abin da yake daidai annar rahma huna idan an ce rahma sifatul lillahi ta'ala sifa ce ta Allah madaukakin sarki taliqu bi jalalihi wadda ke dacewa da girma irin nashi yarhamu biha ibadahu da wannan sifar ta rahama da ita ce yake jikan bayin shi wa yan'umu alaihim ya kuma yin ima akan su qauluhu da yace wa barakatuhu yana nufin ziyadatuhu min kulli khairin shine karuwar shi ga kowane alheri amma da yace assalamu alaina istadalla biha ala istihbabil bada'ati bin nasfi fi du'a amincin Allah ya tabbata gare mu yana nuni kenan idan mutum zai yi addu'a ya fara ya fara wa kanshi na fata muna ganewa kamar abinda annabi Allah ke cewa rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina rabbi gifirli Allah ka gafarta min ka gafarta wa mahaifana ka gafarta wa sauran mu'minai baki daya dan haka idan mutum zai yi addu'a akwai bukatan farawa da kanshi Allah ina roƙonka ka gafarta mini Allah ka yafe mini Allah ka gafarta wa mahaifana Allah ka yi musu rahama Allah ka yi rahama ga sauran musulmi maza da mata waɗanda suka rasu wanda suka yi da Allah ka ba su da imani amma faɗan shi da cewa ala ibadillahi salihin al-ashhar fi tafsir salih abu mafi inganci idan an ce tafsiri na salih annahu al-qa'im bima yajibu alayhi min huquqillahi wa huquqi ibadihi idan an ce mutum salih shine mutum da yake mutumin da yake tsaye bima yajibu alaihi min huquqillah wajen kare abin da ke wajaba akan shi na haƙoƙan Allah wa huquqi ibadihi da kuma haƙoƙin bayin shi wa tatafawata darajatu kuma matsayin mutane a nan wurin a wurin Allah yakan saba zaka samu wani ya tsare haƙƙin Allah ya kuma tsare haƙƙin bayi to amma matsayinsa a wurin Allah ba ɗaya bane wani ya kuwan daraja yanzu ko manzanni ai Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd manzanni ne Allah ce min fifita sashin su akan sashi babu ko shakka cikin dukkanin manzanni na Allah madaukakin sarki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin karshe shine fi kowa daraja a wurin Allah mai biya mas annabin Allah Ibrahim daga shi sai annabi Musa daga shi sai annabi Isa daga shi sai annabi Nuhu waɗannan guda biyar su ake shi da su ulul azmi da rusul amma a wannan al'ummar da muke rayuwa a cikin ta baki daya wanda yafi al'ummar daraja idan ka shirye manzan al'ummar shine Abubakar na Siddiq yafi kowa daraja da kusanci a wurin Allah madaukakin sarki mun fahimta da kyau to wanda ke tsayawa wajen tsare haƙƙi na Allah da kuma tsare haƙƙi na bayi matakan darajarsa a wurin Allah ba dai bane wani ya wani قال الحكيم الترمذي رحمه الله الحكيم الترمذي يفعل الله يمسر رحمه yace man arada an yahza bi hadha salam allazi yusallimuhu al-khalq fi salat falyakun abdan saliha duk wanda yake son ya rabauta da wannan amincin wanda mutane ke kokarin fada a cikin sallah falyakun abdan salihan ya zama bawa nagari wa illa in ko ba haka ba to hurrima hadha al-fadl al-azim za a haramta masu wannan fadalan da girma addu'ar da bayi ke yi duk wanda ya sallashi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to duk wanda yake bawon Allah ne salihi in aka yi wannan addu'ar sai Allah ya anshi addu'ar kuma ya sanya ta a mizanin kyawun ayyukan shi kaga wannan Allah na nuna mana wato kyakkyawar zamantakewa da kuma fatan alheri ga al'umma bayan kayi addu'a amincin Allah ya tabbata akan mu da sauran bayin Allah salihai wannan ya hada waɗanda suke da rai da ma waɗanda ba su da rai to har in ka kasance bawan Allah salihi duk wanda ya karanta tahiyya to kana da lada kana da rai bayan ka mutu to amma idan mutum ya zama yayi sakaci ya zama bawa ba salihi ba bawan da ke yin abin da ya ga dama to baya da rabo a cikin addu'ar mu'minai Allah madaukin sarki da ta daga gabar magana ta 23 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi shine yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya manzo Allah ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sahabi hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Ka'ab bin Ujra radiyallahu anhu shine Ka'ab ibn Ujra Allah ya dade shi sai ruwaya ta biyu shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai shi sahabi da hadith shi kuma wannan wanda ya rawaito wannan hadisin sahabin shine Abu Humayd al-Sa'idi al-Mundhir ibn Sa'd ibn al-Mundhir wato shi ne abu kumai alkunish kenan asa'idi shi ne almundir ibn sa'ad ibn almundir radiyallahu anhu Allah ya dade shi kauluhu da yace Allahumma salli ala Muhammad ala ibn al-Athir rahimahullah fi nihaya ibn al-Asir ya fada Allah ya masa rahama a cikin an-nihaya yace ma'anahu ma'anar shi azzamahu fi dunya bi ila zikrihi girmamawar da Allah yi wa manzon Allah a nan duniya ta hanyar ɗaukakar ambaton shi wa izhari da'awatihi da kuma bayyanar da da'awan shi wa ibqa'i shari'atihi da wanzar da shari'ar shi wa fil akhirah ranar lahira kuwa bi tashfi'ihi fi ummatihi yanda Allah zai bashi ceton al'umma wa tad'ifi ajrihi wa mafubatihi da kuma linkalada da sakamako na shi wakila wasu malaman suka ce almana abinda ake nufi lamma amara Allah ta'ala bi salati alai lokacin da Allah ya umarni ayu manzon Allah salati walam nablu qadar wajib min zalik amma ba mu kai matsayin da gwargwadon abinda ake bukata mu yi manna salati din ba to sai ce ahallannahu ala Allah wa qulna Allahumma salli ala Muhammad sai muka jingina zuwa ga Allah sai muka ce Allah ka yi tsira Allahumma salli anta ala Muhammad Allah ka yi tsira kai akan Muhammad li'annaka a'lamu minna saboda kai ka fi mu sani a bima yaliku bihi abinda yake dacewa da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wakili wasu malaman suka ce as-salatullah idan an ce salati na Allah shine subhanahu ala Muhammad rasulihi wa abdihi wato shi ne tsarkin shi ga muhammad bawan shi manzan shi wahiyar zikiruhu fil mala'il a'ala shi ne ambaton shi a cikin jama'u na sama su ne mala'iku amma kala khatabi rahimahullah al-khatabi ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce as-salat idan an ce salat allati bi ma'anar ta'azim wanda ke ma'anar girmamawa wa takrim da girmamawa la tuqalu li ghairihi ba a yi wani irin wannan salatin in ba manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba wallati bi ma'anar du'a'i wa tabarruku qalu da ghairihi amma wanda ake fada don yin albarka da kuma abin da ya kama da wannan addu'a ta fatan alheri wannan a iya yi ga wani saboda akwai hadisi na manzo Allah da ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa kaga wannan addu'a ce Allahumma salli ala ali abi aufa ai tarahham wa barik abinda yake nufi Allah ka yi rahma ka kuma yi albarka ga ali abi aufa qauluhu da yace ala ali muhammad qala ibn al-asir ibn al-asir ya faɗa fi nihaya al-kafi shi ne an-nihaya rahimahullah Allah ya masa rahama yace ikhtulifa fi alin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna da sabani wajen idan an ce alun nabi suwa ake ne fal'aktar magana mafi yawa ala annahum ahalu baitihi sun tafi akan cewa idan an ce alun nabi to ana nufin alu baitihi alu baitihi قال الشافعي إمام الشافعي يفدا cewa dalla hadal hadis wannan hadisin na nuni yana nufin hadisin da yake cewa la tahillu sadaka li ali li muhammadin wa ali muhammad sadaka ba ta halatta ga muhammad da kuma alayen muhammad manzo Allah baya cin sadaka baya cin zakka amma idan ka bashi kyauta yana ci sai shi to wannan hadisin abin da yake nufi yana nufin anna ala muhammad kumul ladina hurrimat alaihim sadaqa iyalin Muhammad su ne wanda aka haramta musu cin sadaka wa uwudu min halkumusu amma aka canza aka ba su kumusi wato shi ne ɗaya cikin biyar na abin da aka samu a wurin ganima idan an je ganima an dawo komai yawan ganimar komai kaɗan ɗinta za a raba biyar kashi ɗaya to shi ne abin da za a ba manzon Allah da duk kuma wanda yake alin manzon Allah ne amma sadaka da ake fitarwa ta zakka ba a ba manzon Allah ko kwandala dan ba ma zai ci an bashi saboda an haramta masa shi yasa wani lokaci manzo Allah ya shigo gida sai iske ana dafa nama bai magana sai daga baya sai yake tambayar yan gidan cewa alam aral burmata fiha lahamu wai ni ban ga tukunya da nama ana dafawa ba sai matan suka ce nama ne aka bawa barira sadaka mu ko mun san kai baka cin nama baka cin sadaka shi yasa bamu aje maka ba barira baiwar gidan ce to daman abinda manzo Allah fahimta kenan sai yake cewa idan an bawa barira sadaka ni za ta iya bani kyauta kun fahimta domin ka iya bambance tsakanin kyauta da kuma sadaka in an baka kyauta ka iya badawa sadaka to sai sai wannan su ake nufi wahum salibatu bani hashim su ne ‘ya'yan tsakan bani hashim wa balil mutsalif da kuma ‘yan gina abu mutsalif baki ɗayansu wannan su ake shi da su al bayis wakila wasu suka ce aluhu abinda ake nufi da al ana nufin ashabuhu da sahabban shi wa man amana bihi da wanda ya imani da shi wa fil lugha yaqa'u al jami amma a yaren larabci idan an ce al to wannan ya hada ga duk waɗancan din wato iyalin gidan bani hashim da bar da maqalib da kuma sahabban shi da duk wanda ya imani da shi a iya ce masa sahabban shi qala musahihu yace wa sawab abinda yake daidai anna alahu sallallahu alaihi wasallam iyalin shi tsira da aminci tabbata gare shi idza dhukirat wahdaha idan an ambace su su kadai aw ma'a ashabihi ko tare da sahabban shi fa innaha takunu bi ma'ana takan kasance da ma'anar atba'ihi ala dinihi waɗanda suka bi shi akan addinin shi منذ بعث ila يوم القيامه tun lokacin da aka aiko shi a matsayin manzo har zuwa ranar alkiyama amma idza qurinat bil atba idan ko an hada ta da al atba fakila aka ce alihi wa atba'i iyalin shi da mabiyan shi fal al abinda ake nufi da al anan humul mu'minuna min ali baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su ne muminai daga cikin ahalin gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma qawluhu ala azwajihi wa zurriyyatihi da yace matekin shi da kuma zurriyan shi yana nufin nasluhu nasluhu wato ƴaƴan shi wa hum huna anan ya nufin auladu fatima radiyallahu anha ƴaƴan fatima Allah ya da ita wa kaza ghayruha min banat hakanan wata wadda ba fatima ba daga cikin ƴaƴan shi mata lakin ba abuhunna sai dai wasu daga cikin ayan nashi lam yu'qaf wa ba'dhunna in qata anhu wasu daga cikin su ayan nasu sun yanki amma kaga Fatima zurriyanta bata gushe saman miya har zuwa yanzu domin wasu ƴaƴan ma da sun yi manzo Allah ba sai haddan haihuwa ba balantana a ce sun bar zuriya bayan su amma kauluhu ne ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kamar yadda kai tsira zuwa ga ibrahim da ala ibrahim ibrahim ishtahar khilafu anan kam akwai sabani bayyananne wa tasaul da tambayoyi bainal ulama tsakanin malamai an wajahi tashabbuhi fi qawlihi menene fuskar kamantawa tsakanin magana shi da yace kama sallaita domin ya ce Allah ka yi tsira da aminci ga Muhammad kama sallaita kamar yadda kai ga Ibrahim li'annal muqarrar saboda abin da ake tabbatarwa annal mushabbaha dunal mushabbaha bihi wato a kaidar larabci akwai abin da ake cewa al mushabba da al mushabbahun bihi bari mu dauki misali gwari gwari misali yanzu idan nace wane yana da kyauta kamar ruwan sama ban kamanta shi da ruwan sama wajen kyauta ba sai don kasanto ruwan saman ya fi shi kyauta domin duk abin da za a kamanta da wanda za a kamanta to wanda za a kamanta da shi ya fi wannan sannan tashbihin ya kyau yanzu misali idan ina da mashin sai na ce mashin ɗina na da gudu kamar mota nan mashin ɗin yaban shi ne ko kushe shi ne yaban shi ne to amma idan na ce mota tana da gudu kawai mashin yabanta ne ko kushe ta ne kushewa ce da haka ashe duk abin da za ka kamanta shi da wani ya zama wancan din ya fi wannan karfi ta fuskan kamantawa to sai muka ce Allah ka yi tsira da aminci ga Muhammad kamar yadda kai ga Ibrahim tare ko da darajar Muhammad a wurin Allah ya fi darajar Ibrahim kun fahimta shine abin da malam ke son ya gaya mana sabanin da malamai ke tattaunawa dangane da wannan kalmar sai sha walwaɗi huna aksu abin da ke tabbas a nan wurin a shi ne manzon Allah ya fi daraja a wurin Allah sama da annabi Ibrahim iz inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam muhammad tsiran Allah da aminci da bata gare shi afdal min ibrahim ya fi ibrahim sallallahu alaihi wasallam aminci Allah ta bata gare shi wa qadiyatu kaunihi afdal qadiyar kasancewa shi yafi an takuna salatu maqluba salatin da ake nema afdal min kulli salatin hassalat aw tahassal wato shine mafificin kowane salatin da ya tabbata ma'ana salatin da ake yi manzo Allah shine mafi salatin duk salatin da ya tabbata bayan ƙasa wastahsana kaseerun min ulama da yawa daga cikin malamai sun kyautata kaula man qala fadar wanda ya faɗa cewa inna ala ibrahim Ali Ibrahim fihimul anbiya a cikinsu akwai annabawa. Allazina laysa fi ali Muhammadin mislahu wanda a cikin ali Muhammad babu kamar su. Fa idza qudiba lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi min as-salat alaihi mislama Ibrahim wa alihi wa fihimul anbiya. Idan an nemi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alayen shi na daga ayi musu salati kusan kusan abinda aka yi Ibrahim wanda a cikinsu akwai annabawan hasala to abinda zai tabbata li'ali muhammad misla zalika ma yaliqu bihim su ma abinda zai dace da su shine zai tabbata akan su ma'anar abinda zai dace da iyalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fali'annahum la yablughuna maratib al-anbiya saboda su ba su kai matsayin annabawa ba fa tabqa ziyada allati lil anbiya don haka ƙarin da za a samu sai tabbata kan annabawa abin nufi a nan annabi ibrahim akwai annabawa a cikin zuriyar shi domin shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam zuriyar annabi ibrahim har ma yana faɗa cewa ya fi kowa kama da annabi ibrahim yau da annabi ibrahim zai dawo duniya a lokacin sahabbai su ganshi su ga manzon allah to za su tabbatar da kamantakekeniya da ke tsakanin manzon Allah da kuma annabin Allah Ibrahim amincin Allah tabbata gare shi na'am sai shawa fihim Ibrahim li Muhammad fa yahsul lahu abinda zai tabbata gare shi almaziya ma la yahsul li ghairihi za a samu maziya maziya shine bambanci zai tabbata gare shi abinda baya tabbatuwa ga wani shi har kullun idan an ce maziya wani abu wanda Allah ke keɓe wani wanda ba za ka iya mulakai ba wani ba zai iya bugon kirji ya maka ba wannan shi ake shi da shi masiya mun fahimta da kyau yanzu misali muƙaddara muna zaune cikin abokaina kowanne daga cikin abokaina sai sai mota ya zan ni ba da ita to sai na ji abin bai yi min daɗi ba ni ma sai na gaya mahaifina sai na ce ana yi min dariya ban da mota sai sai ban mota kaga ashe wani abu ne wanda zai iya shafe min hawaye na muƙaddara a sauran abokaina sun yi sabin ɗinki ni ban yi ba mahaifina zai yi bugon gaba ni ma sai ni to amma sai ni ce abokaina sun haddace da qur'ani na kasa mahaifina zai iya ba da yadda zai iya wannan maziya ke nan wurin ko kuma a wayi gari wana na da haƙuri kowa san shi ya san shi da haƙuri to kai ya za a yi ka gayawa abban na kai sai ma haƙuri domin wanda ɗabi'an shi haƙuri ya sha bamban da wanda yake kallafa kan shi haƙuri kun fahimta wannan haka Allah halice shi duk yanda zaka takale shi ba fada da shi ba kuma ji ko aka amma wancan mafadaci ne sai dai yana son yayi kokarin canza ɗabi'an shi ya koma mai hakuri to da abin ya je bango sai rashin hakurin ya bayyana wannan mutum Allah ya halice shi mai kyauta ne abin hannun shi yana da yawa ko kaɗan ne zai ɗauka ya bada to ya sha bamban da wanda yake kallafa kan kyauta wancan ko ba komai a hannun shi abin da ya rage a ajiyun shi ya dauka ya bada misalin abubakar Allah ya dade shi manzo Allah ya nemi a bada abubakar da siddiq ya mulmulo duk abin da ya mallaka baki daya abubakar miliyoniya ne yana daga cikin attajirai masu kuɗi na ƙarshe da ake lissafawa a zamanin manzo Allah amma lokacin da manzo Allah ya nemi a bada a taimaka musulunci wancan ya kawo kaza wancan ya kawo kaza Umar a matsayin shi na babban mai kuɗi sai ya raba abin da ya mallaka na dukiya biyu ya kawo manzon Allah rabi ya bar wa iyalin shi rabi manzon Allah tambaye shi ne ka bar wa iyalinka yace na raba dukiya ta biyu na kawo wa rabi ayo musulunci aiki na bar wa iyali na rabi manzon Allah ce Allah ya albarka cikin abin da ka bada kuma Allah ya albarka cikin abin da ka bar wa iyalinka amma sai ga Abubakar ya zo da nashi dukiya manzon Allah tambaye shi me ka bar wa iyalinka yace na bar musu Allah da manzon ma'ana bai bar musu komai ba to kaga irin wannan daukan dukiya a bada su sun riga sun saba to wani ko zaka samu yana bada kuma yana da kokarin badawar yana kon gaba kon baya ya bada kokari ya bada da yake jin tsoro tsoron talauci yake Allah ya mana muwafaqa to shi yake shi da shi maziya qala al-allamah ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim ya fada Allah ya masa rahama mu'allikan ala hadha al-qawl yana ta'aliki akan wannan maganar ya ce wa haɗa ahasanu maƙil wannan shi ne mafi kyawun abin da aka faɗa wa ahasanu minhu an yi ƙal muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min ali ibrahim wai magana mafi kyawu a faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin iyalin ibrahim bal huwa khairu ali ibrahim a'a shi ne ma mafi alheri a cikin alayin ibrahim كما روي وكما روى علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما كما يند علي بن أبي طلحة يرويتا لقى عبد الله بن عباس الله يدد شيد شيد بابنش في قوله تعالى أقدر الله مروكين سركي دي فلا سيوا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين إن الله اصطفى آدم الله يزد آدم ونوحا دنوح وآل إبراهيم da kuma alayin Ibrahim wa ala Imran da alayin Imran ya zabe su alal alamin akan sauran al'umma baki da duniya qala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya faɗa cewa Muhammadun min ali Ibrahim Muhammad na daga cikin iyali Ibrahim wa hada nassun wannan nassi ne fa innahu idza dakala ghayruhu min al-anbiya alladhina hum min zurati Ibrahim fi alihi saboda idan ka duba idan wani annabi wanda ba manzon Allah ba ya shiga cikin zuriyar Ibrahim kasantuwa shi iyalin shi ne fa dukhulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula dan haka shigar manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yafi dacewa fa yakunu qauluna anan sai maganar mu ya zama kama sallaita ala Ibrahim kamar yanda kai tsira zuwa ga Ibrahim wato sai ya zama matnan awwalan li salati alayhi wa ala sa'iran nabiyina wato sai ya zama mutanawilan li salati alayhi wato mutun yana yin salati ga manzon Allah da kuma sauran annabawa wanda su ma zuriyar Ibrahim thumma kad amarna Allah ta'ala an nusalli alayhi sannan Allah ya umarce mu mu yi mar salati wa ala alihi mu yi wa iyalin shi salati manzon Allah kenan khususan musamman bi kadri ma sallaina alai gwargwadon abin da muka yi mar salati wa sa'iri ali ibrahim da sauran alayin ibrahim rumuman haɗe wa huwa fihim kuma manzon Allah na cikin wa yahsul li alihi min zalika ma yaliqu bihim abinda zai iya tabbatuwa ga alayen shi shine abin da ke dacewa da su wa yabqa al-baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wasallam sauran abin da zai rage to dukkan shi na tabbata ne ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka yan uwa makana da matsayi na manzon Allah ba wanda ya san wane ne manzo sallallahu alaihi wa sallam hakikanin sani kamar mahalicci shi ba karamin alheri bane kwarai kasantuwar mu a cikin wannan al'umma mai tsada al'umma karshen zamani al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ake nema a wurinmu shine yarda da aiwatar da abinda manzo Allah ya jima da shi wannan shine samun nasara namu kuma shine samun sila Allah madaukin sarki ya yi mana muwafaqa da tabbata dan haka wani abin mamaki in ka duba sai ka samu duk tsare tsare wallahi na musulunci shine mafi alherin tsare tsare yanzu mu dauka kasashen turawa wanda su muke ganin suna da cigaba a yanzu suna da wayewa da za ka kalle su kallo na musulunci sai ka same su kidakumai ne ba su da wayewa sai dai abin da ke jan hankulan mutane irin kere-kere na zamani su ke kera jiragen sama su kera motoci su kera babara su kera abu kaza da abu kaza idan ka je garuruwan su za ka ga tsari mai abin mamaki to har kullum abin da na sha faɗa gina mutum gina mutum ko in ce gina al'umma ya fi zama mafi mahimmanci sama da gina gari ka gina gida duk tsadar shi ka gina mutum ginin musulunci ya zama mai rayuwa ta musulunci wallahi ya fi zama abu mafi mahimmanci sama da gina gida guda kuma yau a ce ka gina al'umma akan tafarki na musulunci ya fi zama mai kyau sama da ka birnantar da gari kamar yadda gari ya koma birni a yi gine-gine irin na zamani a zuba kwalta a samar da wutar lantarki a samar da asibitoci amma idan ka dubi al'umma ba ta da addini wallahi ka kawwani al'umma mai rayuwa rayuwar addini suna rayuwa karkashin itace da cikin bukkoki ya zama alheri ina fata kuna ganewa yanzu wani abu wanda za ka samu idan ka je kasashen waje abin mamaki tabbiqat na musulunci sukan mutunta junansu tsare doka jiya za mu darasi bayan sallar magariba wani yaro ya cire mawakula ta mashi yana gittawa yana gudu yana murzawa na shi al'amari irin wannan ba ni mamaki su yaran mu ka kasa gane mene tunaninsu ka shigo cikin unguwa kana gudu kuma kofar gidan mutane ne titi ne dabba za ta iya gitta ma yaro zai iya gitta ma babban mutum zai iya gitta maka bayan nan wurin idan ya murza mashin din daga nan watakila wanda ke bakin titi ko wacce rije ta kadangaru sai karan ya ishe shi amma shi na ganin burgewa ce ko kuma irin masu nafef din nan su sanya kiɗi a cikin nafef din ba ma wanda ke cikin nafef din ba wanda yake wajen ma akan hanya sai abin ya dame shi to abin mamaki yanzu a kasashen turawa irin wannan shirin baka jin shi saboda kowa ya san haƙƙin kowa shi mutum kai mar ba daidai ba ma ya ce kai amma abin da kai wani baka kyauta ba kuma ya ki shi a ce yau shine matsalar ka shi ya takura ma ya cutar da kai kunya ki shi mu kuma nan yau abin da wasu ke runguma bari in yi abu kaza dan ba wani haushi duk ma abin da zai faru ya faru wani yaro ke gaya mana ya je wata kasa daga cikin kasashen afirka ya zauna shekara hudu ya yi karatu mafi yawancin mutanen kasar ba musulmi ba ne yace amma wallahi har ya je zaman shi dawo bai taba ganin kashi a kasa wani yayi gabar shi ba kowa ya san inda zai to amma mu fa wani kofar gidanka ma zai mai wuce baka isha komi wani mushen kaza zai dauko sai ya jefa ma kofar gidanka wani irin cutarwa ake yi mutanen suna abin daga nan mutum sai ya sha tewo ta yana zaune a nan gurin sai ya yi tafiya ta kai wancan masallacin don yaje ya saka a cikin kwando gudun kada yadda ana a ce ga wani ya da kyauta bai kyauta ba to muku ya miki kuma rayuwar musulunci miki mu abinda mutane suka dauka kawai musulunci in ka je masallaci kai sallah shikenan ka gare shine aikin da musulunci ke nema a wurinka wallahi da za mu tsare sallar yadda musulunci ya nema wancan ayyukan ba za mu yi amma mu duba inda Allah ke biya mana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala kulli dhil qurba wal yatama wal masakin wa min as-sabil was sa'ilina wa fi rikab wa iqamas salati wa ita'iz zakat har dai zuwa karshen abin da ya faɗa wannan abubuwan su ne albiyar Allah da ta gaba قال يقول أشياء ولا ريب بابك كنت أن الصلاة الحاصلة لإبراهيم تبتتشن صلاة لتجاء آلاء إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونه to salatin da ke tare da manzo Allah shine mafi cika sama da salatin da ke tare da wanda ba su ba fa yutlabu lahu min as-salati hadha al-amr al-azim abinda ake nema na salati gare shi shine al'amarin wannan mai girma alladhi huwa afdalu min mali ibrahim qatan wanda shine mafifici sama da ibrahim kai tsaye wa yazharu hina izn fa'idatu tashbih anan abin da zai bayyana shine fa'ida ko amfanin kamantawa wa jarihi ala asalihi da kuma gudanar da shi akan asalin shi wa anna al-maqluba lahu min as-salati bi hadha al-lafz anna al-maqlub abin nema lahu min as-salati bi hadha al-lafz salati da wannan lafazin a'azamu min al-maqlubi lahu bi ghairihi shine mafi girma sama da abinda ake nema da wannan lafazi wanda ba wannan ba fa innahu idza kana al-maqlubu bid-du'a idan ya kasance abinda ake nema na addu'a innama huwa masal mushabbahu bihi shine misalin wanda aka manta da shi walahu awfaru nasib yana da cikakken rabo minhu gare shi sara lahu mil mushabbah al maqlub aksar min mali ibrahim da haka abinda zai tabbata ga manzon Allah shine abinda yake mafifici samar na ibrahim wa ghairihi da ma wani wanda ba ibrahim ba wa mbafa ila zalik abinda zai karu akan wannan mimma lahu mil mushabbah bihi mil hissa abinda ke tare da na wanda ake kamantawa da shi na rabu allati lam tahsul li ghairihi abinda bai tabbata ga wani shi ba فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم da wannan ne sai fadalan shi da daukakan shi tabbata ga Ibrahim wa ala kullin min ali da kuma kowanne daga cikin iyalin shi wa fihi min nabiyun a cikin sa akwai annabawa ma huwa la'iq bihi abin da ya dace da shi wa sarat hadhihi salat wannan salatin zai kasance dalla yana mai nuni ko shiri ala hadar tafdil a bisa fifitawa irin wannan wata bi'atan lahu mai kuma bin bayan shi ko hiya min mujibatihi wa muqtabayatihi yana daga cikin abin da ke wajabta shi ko kuma hukunta shi qawluhu da yace barak min albaraka bari kalma ce da min albaraka daga albarka wa hiya ziyada wa thubut wa dawam shine karuwa da kuma tabbata ko dawama ay adim sharafahu ma'ana ka dawwamar da daukakan shi wa karamatahu da karamar shi wa ta'azimahu da girman shi wa zillahu fi zalik kuma Allah kai masali qauluhu fadan shi da yace innaka hamidum majid innaka hamid kai abun godewa ne ay mahmudul af'al dukkanin ayyukanka abin godewa ne wa sifat hakanan sifofi ma'ana ayyukan manzo Allah abin sifantawa ne saboda yana da kyawawan dabi'u wa sifat haka nan sifofin shi manzo Allah ya fi kowa kyawun dabi'a kuma ya fi kowa kyawun sifa sira da aminci tabbata gare shi saboda har ta kai ga Allah ya yabe shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kana bisa dabi'u kyawawa manzo sallallahu alaihi wa wa alihi wa sallam haka nan idan ka dubi sifofin shi ba mutumin da ke da kyawun halitta a duniya kamar manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk yadda nasi ya tabbatar da kyawun annabi yusuf Allah ya dada shi to babu ko shakka manzon Allah ya ta annabi yusuf kyawu shi yasa ɗaya daga cikin sahabban shi a shine Hassan ibn Sabit yake faɗa cewa خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وخلقت مبرئا an halicce ka kubutacce min kulli aibin daga barin kowane irin aibu ka annaka kad khuliqta kama tashau an halicce ka kamar yanda kake so ma'ana yanda manzo Allah yake da kyawun sura yake da kyawun sifa kai ka ce shine ya zabi irin halittar da yake so Allah ya halicce shi Allah ya halicce shi sai ce wa ajmala minka lam tara qattu aini wa ahsana minka lam talid nisa wa ajmalu minka mutumin da yake ka kyawun ado lam tara qattu aini tunda nake ido na bai taba ganin mutumin da yake kwalliya yake da kyau ba kamar kai haka nan wa ahsana minka wanda yafi da kyawun halitta kuma a ce ga wani mutum kyakkyawa wanda yafi ka lam talib nisa'u ba ma ta da taba haihuwar da mai kyau kamar ka sira da an tabbata gare shi mustahib kulli jami'il mahamid ya cancanci dukkanin sufofi na yabo da girma ai azimun ma'ana manzo Allah babban mutum ne hissan wa ma'ana karimun manzo Allah karimi ne ma'ana gidan manzo Allah babban gida ne mai halin karanci ne ya da halin kyauta dukkanin sifa wadda ake yaban mutum saboda ita manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da wannan sifa shi yasa aka umarce mu mu koyi da shi cikin ɗabi'un shi da halayen shi wannan shi ne zai gadar mana kyakkyawar makoma Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadan shi wanda mu kusuri kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya galgasar da kafici da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar na roƙon kai Allah ka sama ƙarfin zukatan mu ka samu karfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu da imani a tunatarwa kaɗan nake son yi kamar abin da na faɗa satin da ya gabata alhamdulillahi a nan makarantar mun jima muna darasi makamanci irin wannan ina tsammanin wannan kusan shi ne littafi na uku nake tsammanin wanda makaranta nan ko na na hudu ko littafi na hudu littafin mu na farko mun karanta kitabu tauhid na imam al-fawzan sai na biyu mun karanta shama'il muhammadiyya na imam tirmizi littafin mana uku mun karanta sira na muhammad ibn abdul wahhab kaga zamu dauka cewa Allah ya sanya wa lokutan mu albarka wanda na san da yawa wasu ba su tsammanin darasin zai dore har zuwa haka ba to alhamdulillah karanta littafi ɗaya har uku a jere yanzu wannan na hudu ne muke yi to kaga babu ko shakka Allah ya sanya lokacin mu albarka kuma fatan mu abinda muke karantawa Allah ya amfanar da mu shi kuma har kullun abinda nake son in tunatar da mu sufofi na dalibin da ke zuwa makaranta ana son su bambanta da na wanda baya zuwa makaranta domin amfani ilimi aiki da shi kullun hikima in naje makaranta in ji abinda ban san shi da ba na gyaran kusa kurai na ko umarni da aiki in yi wanda kuma ta yi na san shi na manta ko kuma na san shi ban manta ba amma an ƙara aka damun shi an ƙara ƙarfafa mun shi to satin da ya gabata na yi maganin cewa farkon fara darasin wannan abin da nake bukata ɗalibai su rika har da hadisan ina gana gabatar da wannan ko muka ce dukkanin wani azkar da ya tabbata manzon Allah yana yi abinda nake bukata kar mu zo mu karanta shi kawai mu wuce shi ba tare da mu haddace ba wannan su ne addu'o'i na manzon Allah da yake a tsawon awa 24 idan ɗalibi ya haddace wannan to kage ya samu su hadisai masu dama cikin karantarwa ta manzon Allah sila da na tabbata gare shi wanda har nace a cikin azkar idan ya tabbata manzon Allah ya yi nau'i bi ko uku to kai ma yana da kyau in ka tashi ka haddace su baki daya yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan misali addu'an tashi daga bacci manzon Allah ba kala ɗaya ba kai ma ashe sai ka haddace su yau in ka tashi kai wannan gobe in ka tashi kai wannan jibi ka tashi kai wannan kuma yau da goben zai saka haddace su haddace da babu mantawa idan manzo Allah zai fara sallah addu'an buɗe sallah ba kala ɗaya manzo Allah ya ba ashe akwai buƙatar kai ma sai ka haddace yau in kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan tahiya ya tabbata manzo Allah ba tahiya kala ɗaya ba ashe akwai buƙatar mu ma mu haddace nau'o'an tahiya wanda manzo Allah ya yau in mun yi wannan gobe mu yi wannan jibi mu yi wannan to matakin da na fara ɗauka shine idan mun karanta wani jumla na azkar kafin mu fara darasi sai mu yi ‘yan uwa tambaya galibin abin da nake tambayo na kan yi su ala tartib misali wace addu'a manzon Allah ke karantawa in zai abu kaza wadda za ta bada ansa sai ta bada ansa so amma so tari nake ga wata takan yi kokarin daga littafin rabi idanta akan azkar din kuma rabi idanta akan wannan aka ga ba ansa ba to amma a yunkurin zaburar da ɗalibi wannan da ke karan farko ne ka iya ba ɗalibi dama to sai na faɗa cewa in Allah ya yarda daga nan zuwa sallallayya ko kuma bayan sallallayya tun daga inda muka fara karantawa da farko har zuwa inda darasinmu zai tike bayan sallallayya ina son in ji har da hadisan wannan a bakunan ɗalibai kuma ɗalibar da za ta ba da har da ba tare da ta duba littafi ba matakin da zan dauka kuma ɗaya ne kar ɗaliba ce tsammanin zan biyo tambayoyin ne namba bayan namba abinda zan yi za mu rubuta tambayoyin a takardu mu ba su namba ɗalibar da za ta yi musharaka ta tambayi lamba ta kaza sai mu karanta tambayar sai ta ba mu ansa kun fahimta watakila wata ta ce namba ta uku ko nan ba ta bakwai menene a rubuce a ciki za dai mu rubuta watakila ta yi wanda zai tambayon wannan ta yi in gaito muku malam aminu ko kuma wani malami daga sin malamai in ba shi tambayoyin ya shirya ya kuma zo ya gabatar baki na ni da ku sai ido kawai kun fahimta don haka nake son tun da aiki ne kuma ku yi haƙuri zaburarwa ce domin ɗaliban su ɗauki abin da jiddiya domin an ce idan kun tafi amrin fa kun fihi idan ka kasance a cikin al'amari za ka yi to kamar yadda hankali kai da haka ban kallafa wa ɗalibai duka ba na ce kowa su yayi na'am mai hakuri ban kallafawa ban kallafawa dalibai cewa kowace daliba sai ta yi amma abinda nake so wadda take ganin za ta iya harda ta ba wa malama kalima sunanta shi yasa daman daga yanzu wadda take tunanin za ta iya ta ba wa malama kalima sunanta in mun tashi malama kalima za ta ba mu sunaye ita kuma za ta bi sunan a namba wadda sunan ta fara zuwa wurinta za ta bata a matsayin namba ta ɗaya wadda sunan ta fara zuwa ya je na biyu a matsayin namba na biyu sai musu ɗalibi ne za mu samu ko ɗaliba nawa za mu samu ɗaliba biyar ɗaliba goma za mu samu waɗannan idan lokacin ya yi mu saurara kaɗan idan lokacin ya yi waɗannan ɗaliban su ne kawai za mu yi tambayoyi su ba mu ansa sauran suna ji a'a abin nufi a yanzu yanzu ai kowace ɗaliba ta san imkaniyar da ƙoƙarin ta ko idan ta san cewa ina ga aikin nan zan iya yin Allah yadda sai ta ba malama karima sunanta misali in ta ba ta sunanta ke ce nan ba ta nawa ke ce nan ba ta ɗaya ke ce nan ba ta biyu kin fahimta da kyau daga lokacin da kika ba da sunanki za ki je ki kama aiki abin nufi anan in mun tashi ba da nambar ba nambobinku na wannan sunan ba sai mu yi amfani ba tambayoyin da muka rubuta su za mu ba wa lambobi tambaya kaza a nan ba ta ɗaya tambaya kaza a nan ba ta biyu yanzu misali ta iya yiwa ki kaddara sunanki sai zama suna na uku da kika bada amma tambayoyin da ke gaban mu kike can ko tambaya ta goma ita zaki ansa kun fahimta yau ina zuwa tukun barin kammala magana ta matakin da muka dauka insha Allah za mu bayar da jawaizu tashji akwai kyaututtuka na zaburarwa ga wanda ya matakin na daya na biyu na uku mun fahimta da kyau wanda ya na daya na biyu na uku za mu ba shi kyauta kuma wani namuzaj gwaji ne muke son mu yi mu ga wace hanya za mu bi don zabar da ɗaliban don haka kawai mu zo mu yi karatu ku tashi koma gida ba za mu iya gane imkaniyar ku ba amma lokacin da muke cikin darasin tauhidi mun fara ba ku rubuce-rubuce kuna yi a wannan rubuce-rubucen da aka yi na kokarin ɗalibai gaskiya saboda babu ko shakka an bi abin biddika kuma an fitar da aiki mai kyau sauran darussan da muka yi da mun rika ayyuka makamanta irin wannan to ba ko shakka da mun samu takaddu wannan ya bani tunanin cewa kada mu bar abin lokaci haka wata dama ce muka samu a yanzu wata rana za a waye gari daman nan babu ita kuna ji kamar wasa wata rana za a waye gari sai dai ta da zance da muna zuwa wuri kaza muna karatu yanzu ko abin ya fuskara kun fahimta da haka mu kokarin ribantar lokacin da muka samu watakila kafin mai rabawa ta raba mu dan haka duk wanda take sha'awa malama karima daga yanzu za su baki sunayensu ke kuma sai ki rubuta mana su ala tartib in yi so watakila zuwa sha hudar rana a teku sai mu tuntube ki mu ga mutum nawa muke da su a hannu kuma duk wanda ya bada sunan in ya so ya je shiga da hardan hadisin kawai za a haddace banda shafin wannan matanin hadisin kawai ina fata muna ganewa na a hadisin kawai za a haddace yanzu ai mukan karanta hadisi mu karanta sharhi ko yanzu misali ba mun yi magana tahiyya ba to ai akwai lafazin tahiyyar kawai shi yake bukatan kawai haddashi amma wannan sharhin na kasa wannan ba ruwa yake da shi kin ga in yaso kina iya samun matani ma wanda ba wannan ba yawwa wanda baya da sharhi to kina iya amfani da shi wajen yin hadda ai mun raba shi kwanaki anan ku to kina iya amfani da wannan nan malama malama mai magana ki na'am to ai dama hikimar ke ai hikimar ke nan yanzu idan ɗalibi ya san in ɗalibi ya san inda za a tambaye shi ai bai zama jarabawa ba na'am na'am na'am na'am a fidda wanda bai zuwa to Allah ya mana muwafaka na'am Assalamu alaikum. Wadda ke da wannan takardar, kamar abinda take cewa ba ta jin daɗi tana da matsalan ciwon ciki kuma ta je asibiti, watakila an ba ta magani ba ta samu sauƙi ba, kuma ta je wajen wata mata, wadda ta duba mata kuma sai ta gaya mata matsalarta. To kuma sai ta ce ta je Islamiyya sai ta ji ana cewa duba haramun ce. to anan wace irin dubawa akwai dubawa ta likita wanda likita zai duba ya tabbatar da rashin lafiyarka idan matar da aka je wurinta mace ce masaniyar magani a likitance ko a zamanance misali ta yi aikin asibiti ta san yadda ake duba mara lafiya a gano marasa lafiya ko kuma a gargajiyance ma'ana tana ba da magani na gargajiya idan ta rashin lafiya iri kaza cuta iri kaza wannan baya daga cikin duba wadda ake lissafawa cewa idan mutum aka yi ta an saba wa Allah duba irin wadda ake cewa wadda za a yi bugan kasa a ce an gano abu kaza ko a kalli taurari a ce an gano abu kaza irin nau'in bokanci shi ake cewa duba amma idan matar da ta duba tana da alaka da likitanci an baton aikin da duba kawai to wannan bai sanyawa a ce an saba wa Allah amma idan ta tabbata cewa matar tana nau'in bokanci wadda za ki je ki ba ta labari ga abin da nake ji ta duba ta ce ko sihiri aka yi miki ko wani abu kaza ya faru a cikin nau'in bokanci to wannan shine sabawa Allah gaskiya hakan baya da kyau in an je a bisa rashin sani sai a tuba a daina idan kuma ba wannan bane likita ce to wannan babu laifi insha Allah Allah ya mana muwafaqa اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك عاملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد مهجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين الساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين